أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wa musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da saduwa a wannan darasi namu mai albarka na littafin wiqayatul insan min al-jinni wash shaytan garkuwar ɗan adam daga sharrin aljanu da shaidanu wadda wannan shine darasinmu na shida kuma yau muna ranar shida ga watan jumadal akhira shekara ta 1445 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wacce zo daidai da 19 ga watan disamba na shekara ta 2023 miladiya a darasin wanda ya gabata mun tsaya ne a cikin fasalin da ke cewa aljinnu haƙiƙatun la khurafa aljanu haƙiƙa ne lallai akwai su ba tatsuniya ba ce a cikin wannan fasalin sai mai littafin ya kulla wani babi ya ce wa qaduktu lifa fi akalil jinn wa shurbihim ala salasati aqwalin malamai sun yi saɓani wato sun ƙara wa juna sun game da cewa shin aljanu suna ci ne ko suna sha to akwai saɓani har zuwa ƙauli guda uku al'awwalu ƙauli na farko inna jami'al jinni la ya'kuluna wa la yashrabun akwai malaman da suka ce ai gaba ɗayan aljanu ma ba sa ci ba sa sha wa hada qaulun batil mai littafi yace wannan kauli ne wanda ba shi da tushe la dalila alaihi babu wata hujja akan haka asani qauli na biyu inna sinfan minhum ya'kuluna wa yashrabun lalle haƙiƙa akwai wani nau'i daga cikin su wanda suna ci suna sha wa sinfan la ya'kuluna wa la yashrabun amma akwai wani nau'i daga cikin su waɗanda ba sa ci ba sa sha wa ha'ula'i malaman da suka faɗi wannan isadallu bima rawahu ibn abd al-barri an wa habib ibn munabba sun kara waja da abinda al-hafiz ibn abd al-barri an-namri ya ruwaito ta hanyar al-imam wahab dan munabbahu qala yace al-jinnu asnafun al-jannu nau'i nau'i ne fa khalisuhum rihun la ya'kuluna wa la yashrabun akwai tsantsar aljanu waɗanda su kamar iska suke ba sa ci ba sa sha wala ya tawala duna kuma ba sa haihuwa wa jinsun minhum ya qaw minhum zalik amma kuma akwai wani nau'i daga cikin su waɗanda irin wannan din yana akuwa gare su wato suna ci suna sha kuma suna haihuwa wa minhum su'ala wal qawl wal qidrab a cikin su kuma akwai wanda ake cewa su'ala sune kamar fatalwa haka wal qawl da kuma gwaigwai wal qidrab da kuma alƙidiram wasu zallu aidan bi hadisi abi salamat al-khashani wa qad marra fi anwa'il jin to masu wannan maganar sun kama hujja da hadisin abu salamat al-khashani wanda ya riga ya gabata cikin karatun da muka yi a can baya qultu ash-shaykh wahid bin abd salam yace wa hadha muhtamalun wannan shi ma abun dauka ne za a iya daukar shi wa salisu qawli na uku inna jami'ahum yakuluna wa yashrabun dukkan aljanu suna ci suna sha in ji malamai na uku otu mai littafin ya ce wa hada aksar ihtimalan min allazi qablahu ina to wannan kaulin shine wanda zai fi yiwuwar a dauka ya amfani da shi fiye da wancan kaulin na biyu wanda ke sama da shi bal hadha allazi tadullu alayhi wa tu'ayyiduhu al-ahadith allati marrat ma'ana bar ma dai wannan kaulin na uku shine wanda hadisai da suka gabata suke nuni zuwa gare shi kuma suke karfafa shi wallahu a'lam Allah ne masani wa amma harisu ibn mas'ud amma harisu abdullah dan mas'ud qad rawahu muslim bi lafzi amma lalle imam muslim ya rawaito shi da lafazin lakum kullu azmin zikra smallahi alayhi yaqaw fi aydikum aw fara ma yakunu lahum madana sallallahu alaihi wasallam yawa aljannu lamuni cewa duk wani kashi wanda aka ambaci sunan Allah a kan shi yayin da za a yanka dabbar to ya halatta gare ku yana zuwa hannunku zai zama nama kamar yadda yake tun farko wa rawahu abu dawud wa ghayruhu imam abu dawud da wannan sa sun rawaito shi da lafazin kullu azmin lam yuzkar ismullahi alayhi duk wani kashi wanda ba ambaci sunan Allah akan shi ba fa in lam yakun al hadisu in qalaba an rawi sai ce idan har hadisin ba rawin hadisin ne zanto an samu juyawar hadisin daga kansa ma to sai ce fayumakkinul jam'u bi anna riwayata muslimin khasatan bil jinnil muslim to zai iya yiwa a hada tsakanin hadisan duka biyu a ce riwayar muslim riwayar imam muslim wanda yace dukan kashi da ya zo hannun arzanu musulmai in dai an ambaci sunan Allah yayin yanka dabbar to suna daukar shi naman da aka ci a jikin shi zai dawo to wannan ya keɓanci arzanu musulmai ne ورواية أبي داود خاصة في حق الشياطين shi kuma ruwayar abu dawud wacce ta ce duk wani kashi da dabbar da ba mace sunan Allah ba a kai shi ake nufi to za a yi cewa wannan shi kuma ya keɓanci arzanin da ba musulmai ba ne wallahu ta'ala a alam bi sawab Allah madaukakin sarki shine masanin abin da yake daidai ash-shaytanu lahu qurunun wannan babin zai bayani ne akan cewa lallai shaytan yana da kafanni a kansa an amru bin abi sata radiyallahu anhu an karɓo daga sai na amru dan abi sata radiyallahu anhu qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna shamsa tadlu baina qarnay shaytan lalle rana tana dullowa ne a tsakanin kafannin wani shaytan wata gurubu baina qarnay shaytan kuma tana faduwa ne a tsakanin kafannin wani shaytan hadisin kuma ingantacce ne imam al-bukhari ya roto shi kan lambar hadisi na 3273 a cikin babin da ya ce itawa bari al-khalqi babin sifatul idris imam muslim kuma ya roto hadisin akan lambar hadisi na 828 kitabu salatul musafirin babu al-awqati allati nuhiya an as-salatu fiha kaga kenan shedanu suna da kaho الجن يتشكلون ويتصورون cikin wannan babin kuma da ya kulla mai littafin ya ce lalle aljanu suna yin siffofi suna yin tashakkuli wato suna juya siffa suna juya kamanni ya ce ana bi horaira ta radiyallahu anhu qal a rawaito hadisi ta hanyar sai ma abu horaira Allah ya dade shi ya ce wa kalani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi hibzi zakatin ramadan lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wakilta ni domin in yi gadin zakar da kai da aka tara ta ramadana fa atani atin sai wani mai zuwa ya zo min cikin dare fa ja'ala ya hasu min al sai kasance ya zo yana sata daga cikin wannan abincin na ramadan da aka tara wato dabino da cikui da sauran abubuwan da aka tara sai zo yana kwasa yana kwasa fa khastuhu abu hurairah yace sai na kama shi wa qultu sai na ce wallahi da arfa annaka ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nace wallahi sai na kai ƙarar ka wurin annabi sallallahu alaihi wasallam mana sai na kai ka wurin annabi sallallahu alaihi wasallam na nuna mishi kai qala sai wannan barawo ya ce mu inni muhtajun ni fa mabukaci ne ka kyale ni wa alayya iyalun kuma ni ina da iyalai da yawa wali hadatun shadidatun kuma ina cikin matsanancin hali abu hurairah ya ce fa kallaitu anhu sai na kyale shi ya tafi fa asbahatu sai na waye gari ban ga annabi sallallahu alaihi ba amma ana yin sallah asuba sai annabi sallallahu alaihi ya ce mun ya aba hurairata ya kai abu huraira ma fa'ala asirukal bariha yaya kuka yi da daurarren ka na jiya wanda ka kama shi jiya ya kuka yi da shi ka ji fa annabi sallallahu alaihi Allah ya sanar da shi ta hanyar wahayi abu huraira ya ce sai na ce mishi ya rasulullahi ya ma'aikin Allah shaka hadatan shadidatan ya min karar cewa yana da matuƙar bukata yana cikin wani hali wa iyalan kuma yana da iyalai masu yawa farahimtu don haka sai na ji kansa na tausaya mai ta kallaitu sabila sai na kyale shi Ƙala, sai anan suna son yace mishi amma innahu kadabaka wa sayudu amma ka sani ya kai Abu Hurairah ƙarya fa yake maka amma fa zai dawo fa arabtu annahu sayudu liqawli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace tunda kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle zai dawo to sai na gane cewa lalle hakika zai dawo farasaltu dan haka sai na rika tsimayin sa ina dakacin sa fa za'a ya hasu min da'an sai ya je yana kwasa daga wannan abincin fa akaltu sai na sake kama shi fa qultu sai na ce mishi la arfa annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nace wallahi yau kam sai na kai ka wurin annabi sallallahu alaihi wasallam qala sai ya ce mun da'ani fa inni mutajinu alayya iyalu kyale ni mana ya kai abu huraira wallahi ni mabukaci ne kuma ina da iyalai masu yawa wala a'udu kuma ba zan dawo ba fa rahimtu abu huraira yace sai na kyale shi fa kallaitu sabila sai na kyale shi fa asbahatu sai na waye gari nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mun ya aba huraira ya kai abu huraira ma fa'ala asiruka ya kuka yi da kai da daurarren ka na jiya ɗauki ya rasulullahi sun ce ya ma'aikin Allah shaka hadatan shadidatan ya mun ƙara cewa yana cikin matuƙar buƙata wa iyalan yana da iyalai masu yawa farahimtu sai na ji kansa na tausaya mar fa khallaitu sabilahu sai na kyale shi ƙara annabi sun sai ce amma innahu kadabaka wa sayudu amma fa ka sani cewa ƙarya ya maka kuma zai dawo farasabtuhu salisa abu hore ne ce sai na sake tsimayinsa a karo na uku fa za a yi hasu na ɗan sai ya zo yana sake kwasa daga wannan abincin fa a kastu sai na kama shi fa ƙultu sai na ce mishi la arfa annaka ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallahi wannan karan kuwa sai na kaka wurin annabi sallallahu alaihi wasallam wa hada akhiru salas marrati wannan ku shine karshen karo na uku annaka tazamu la ta'udu suma ta'udu kai kana raya min cewa ai kai ba za ka dawo ba alhali kuma sai ka dawo ƙara sai ya ce mun da'ani u'allimuka kalimati ka kyale ni wannan karan zan sanar da kai wasu kalmomi yanfa'uka Allahu biha Allah zai amfane ka da ita wato sai nace mishi ma hunna wadannan kalmomi ne kala sai wannan mutum wannan barawo sai ya ce min idan awaita ila firashika idan ka je ga shimfidin ka zaka kwanta bacci fa qra ayatul kursi to karanta ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta taqtimal aya har sai ka kai zuwa ƙarshen ayar fa yana la yazalu alayka min Allah hafiz domin ka karanta wannan ayar ka kwanta bacci to ba za ka gushe ba kana da wani mai kiyaye ka Allah zai turo maka wani mai kiyaye ka wala yaqrabannaka shaytanun hatta tusbiha babu wani shaydani da zai kusanto inda kake har gari ya waye fa kallatu sabila to dai sanar da ni wannan fa'idar sai na kyale shi fa asbahatu sai na waye gari فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يتي من ما فعل أسيرك البارحة يا كا أبو هريرة يا كوكي دا براون كنجيا قلت يا رسول الله سيما يا مايكين الله زعم أنه يعلمني كلمات يا ريت يا شيدي سند نيوس كلمومي ينفعني الله بها الذي أنفعنا دني da wannan ayoyin wa kallaitu sabila saboda haka sai na kyale shi qala ma hiya manzana sallallahu alaihi wasallam sai tambaye ni yace waɗanne ayoyi waɗanne ayoyi ne ko wace fa'idodi ne qultu sai na ce qala li ce mun yayi idza awaita ila firashika in in ka je zuwa ga gurin kwanciyarka ka qara ayatul kursi to karanta ayatul kursi kafa daya min awwaliha hatta hatta taftumul aya tun daga farkon ta har ka kai karshen aya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa qala li bayan haka kuma sai ya ce min lan yazala alayka min Allah hafizun ba zai bushe ba kana da wani mai kiyaye ka daga wurin Allah wala ya qarabaka shaytanun hatta tusbih kuma babu wani shaytan da zai kusanto inda kake har gari ya waye wa kanu ahras shay'in ala alkhair sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance mafiya tsananin kwadayi akan duk wani abu na alkhair to qala annabi sallallahu alaihi wasallam mazala sallallahu alaihi wasallam da ya jata sai ya ce mishi amma innahu qarsa da kaka wa huwa kadhubun amma ka sani cewa idan lamarin yake wannan karan gaskiya ya gaya maka alhali kuma shi makaryaci ne ta'lamu man tukhadimu منذ salasin ya aba huraira ya kai abu huraira shin ka san da wa kake magana kuwa tsawon waɗannan kwanaki uku kana kama barawo ka san waye wannan barawon qala la abu huraira ya ce a'a ban san ko waye ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi zaka shaydanin ai wani shaidani ne da shi kake magana ya hadisin nan imam bukhari ya rawaito shi kan lambar hadisi na 2311 to kaga ashe kenan ba a raina fa'ida ko fafaro mani ya gaya maka wata fa'ida yace ai ka karanta ai wannan alqur'anin naku ko musulmai ai ka karanta aya kaza za ta maka maganin kaza in dai cewa yai ka karanta ko ka tofa a ruwa ka sha to kawai ka yi musamman ma idan ya zamto ayar dama kafin ya faɗa ɗin dama ka santa ko kuma dama dai ta yiwu shi ma a hadisi ya karanta ko a wani wajen ya gani shi kenan da ka gani gashi ne a nan shaidan ne shaidani ne ya faɗi magana kuma anan sun sun ce shi dan makareci ne amma abin da ya faɗa din kuma gaskiya ne kuma ka ga wannan fa'ida ta ayatul kursi har yau din nan muna amfani da ita har yanzu nan kuma mujarraba ce duk da yake fama da yawan mafarki mafarki ko firgita yayin bacci to ya karanta ayatul kursi guda ɗaya kafa ɗaya kafin ya kwanta bacci ko yaro ne yake yawan firgita a mafarki a bacci yana bacci yana firgita to in zai iya kana faɗa yana faɗa ku karanta kai da shi in ba zai iya hakan ba bari sai ya kwanta din kafin ya bacci sai ka tofa mar ita a kayinsa ko a fuskarsa to in Allah ya daddi shedan da ke zuwa yana firgita shi ba zai iya zuwa gare shi ba insha Allah amin ya rabbi قال الحافظ الحافظ ابن حجر العسقلاني يجي وفي حديث أبي بن كعب عند النسائي cikin irin wannan fa'idar ta zo a cikin hadisin Ubay dan Ka'ab radiyallahu anhu wanda Imam An-Nasa'i ya rawaito innahu kana lahu jirnun fi tamrun shi sai na Ubay dan Ka'ab ya kasance yana da wata mashanya haka wurin shanye dabino wanda a cikin wannan wurin ya shanye dabinon sa wa annahu kana ita'ahadahu ya kasance yana gadin wannan wurin nasa to wajadahu yanqusu sai sarar da wannan dabinon nasa yana raguwa to ya zahuwa bi dabbatin shibhul gulamil muhtalim wata rana da ya zo yana gadi kawai sai ga wata katuwar dabba ta kai kamar girman yaro saurayi haka wani bi kan samartakarsa fa qultu law ubayy dan ka abici sai na kama shi nace mishi ajinnun am insun bawan Allah kai kuwa arjani ne ko mutum qala bal jinnun sai ya ce a ni fa arjani ne wafihi ya zo a cikin hadisin annahu qala lahu ubay ka dan ka abe tambaye shi me yasa ka zo kana mun sata sai shi wannan shedani yace balagana annaka tuhibbu sadaqa labari ya sami mu shedani cewa kai ubay dan ka abu sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai son yawan yin sadaqa wa ahababna an nusiba min da'anika da haka sai muka so mu zo mu ci daga abincinka qala sai ya ce mishi faman ladhi yujiruna minkum wannan abu ne zai kiyaye mu daga sharrinku qala sai shaytanu ya ce masa hazir ayatu ayatul kursi wannan aya mata cikin alqur'anin ku wato ayatul kursi fa zakara zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam ubai dan ka'ar sai zai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suke da wannan shaytanu fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi sadaqal khabis ai wannan kazamin gaskiya ya faɗa sunan dalil hafizu bi hadisi abi sa'idin al-mutaqaddam sannan sai al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya ƙara kafa hujja da hadisin abu sa'idin al-khudri wanda ya gabata ala anna shaytana yumkinu an yatasawwara bisa cewa lalle shaytani zai iya yiwa gare shi ya juye siffa daga ainihin siffar da Allah ya halice shi zuwa wata siffar wayar shakkalu kuma ya zamto ya yi kamar ceceniya fatuma kinu ru'yatuhu da haka ganin sa yana iya yiwuwa wa anna qawluhu ta'ala kuma cewa fadan Allah madaukakin sarki da yake da yace innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum cewa yadda lamarin yake shi shedan da shi da kabilar sa wato zuri'ar sa suna ganin ku ta inda ku ba ku ganin su abinda aya take nufi maksusun bima idza kana ala sirati allati khuliqa alaiha wannan yake banci cewa idan shedan din yana siffar da da ita ne Allah ya halicce shi to ba zai yi kai dan adam ka gan shi ba amma idan ya juya siffa ko aljini juya siffa zuwa ga wani siffar daban yana iya yiwa kai dan adam ka gan shi to kaga ko wannan hadisin ya isa ka gane cewa sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin sauran mutane bane a wancan hadisin na sai na ubayu dan kab na ga hadisin a wani wurin cikakken hadisin a cikakken ruwayar ubayu dan kab da ya tambaye shi kai mutum ne ko aljini sai ya ce ani aljini ne ubayu dan kab zai ce miƙo min hannunka miƙo min hannunkan gani in kai aljini ne yace kawai sai miƙo min hannayensa yace ina riƙewa sai naga irin hannayen kare ne da farata irin na kare da komai ubai dan gabe yace sai nace dama haka siffar halittar aljanu take sai yace min ai wallahi ko a cikin aljanun sun san cewa ni din babu iri na eh aljanu yake gaya mara sai shi sai na umaru dan kabe ce to wannan abu ne zai kiyaye mu daga sharrin ku sai ce wannan ayar ayatul kursi inda kun karanta ta Allah zai kiyaye ku daga sharrin mu wato arjini irin ifritun nan ne ƙato ne ƙato ne sosai kuma ƙarfa sun maƙala fi mawdu'in akhar sannan sai ya faɗa a cikin warwarin daban warwar bai haƙi fi munaqibi shafi'i imam bai haƙi ya ruwaito a cikin wani littafinsa da ya rubuta akan darajojin imam shafi'i bi sanadihi an rabi'i da isnadin sa har zuwa kan rabi'u yace samitu shafi'i ya yaqulu naji imam shafi'i yana ba da labari yana cewa amman za'ama annahu yaral janna abdanna shahadatuhu duk wanda yake rai cewa da idanunsa yana ganin aljanu akan su akan siffofinsu to za mu ɓata shaidarsa za mu ce bai halitta a karɓi shaidarsa ba illa an ya kona nabiyan sai dai in shi annabi ne da haka nan ashe baya iya yiwa a gansu a ainihin siffar da Allah ya halice su sai dai ana iya ganin su idan sun siffatu da wata siffar qala wa hada mahmulun ala man yad'i ru'yatahum ala suratihim allati khuliqu alaiha ya ce amma wannan za a iya ɗaukar wannan magana ta imamu shafi'i ne cewa yana nufin wanda ya da'awar cewa shi yana ganin arjanu bisa siffar da Allah ya halice su a kanta wa amma man da'a annahu yara shay'an minhu amma wanda ya da'awar cewa shi yana ganin wani abu daga cikin su ba da an yi tasawwara ala suwarin shatta bayan sun jiya siffa zuwa ga wani abin daban min hayawa na daga dabbobi fala yaqdahu fi to wannan ba za a suke shi ba babu suka cikinsa wata warar su akhbaru bi tasawwurihim fi suwar domin labarurruka sun jajjerantu bisa cewa lallai ajin suna siffantuwa zuwa ga wasu sufofin kuma ana ganin su wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce alhayyatu maskul jinni macizai da kuke gani aljanu ne ake siffan ake juyar da su zuwa ga wannan siffar kama su katin iradatu wal khanaziru min bani isra'il kamar yadda aka juya da siffa zuwa ga alhanzir da kuma birrai wasu daga cikin bani isra'ila da su ma daga cikin aljanu ana juya da siffar wasu su koma zuwa macizai kuma hadisin shi ma ingantacce ne wa ana bi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairah Allah ya dade shi annabi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala zarwati kulli ba'irin shaydanun a bisa tozan kowanne raƙumi akwai wani shaydani tamtahinu hunna birrukubi don haka wato wato ku sauƙaƙa musu wajen hawa ko kuma ku hore su da yawan hawa to inna ma ya hannulallahu ta'ala domin cewa Allah mulkin sarki shi ke ɗora ka akan raƙumi ba ƙarfin ka bane wa na bi kilabata radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga abu kilaba shi kuma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laula annal kilaba ummatun ba dan cewa karnuka ma al'umma bace la amartu bi qatliha annabi sallallahu alaihi wasallam yace da nayi umarni duk inda ga kare kawai a kashe shi walakin sai dai ni fitu an ubida ummatan na tsoro shi cewa yanzu ya zama na karar da wata al'umma ce faqtulu minha kullu aswada bahimin amma dukkan wanda kuka ganshi baki mai isi-isi a gefen idanunsa daga cikin kare to ku kashe shi fa yana jinnuha aw min jinniha domin irin wannan yana daga cikin arjanun shedanu yana daga cikin arjanun karnuka ko kuma yana daga cikin aljanunta hadisi na karshe a babin yace hadisin ya zo a cikin sahih muslim ana bi zarrin radiyallahu anhu qala daga abu zarrin Allah ya dade shi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزانا صلى الله عليه وسلم يتي إذا قام أحدكم يصلي إذا أنكو يميك ينا صلى فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة آخرة الرحل yana iya suturce shi idan ya zanci idan ya zanto a gaban shi akwai abin da ya kai kamar ƙarshen sirdi wato dan wani abu da ya kai kamar tsawon zira'i in ya aje shi a gaban sa ya zama masa sutura fa idza lam yakun bayna yadayhi mislu afiyatir rahali idan ya zanto babu wani abin da ya kai wannan tsawon a gaban shi wato bai sanya sutura ba to yana ya tsawo salatahu alhimaru wal mar'atu wal kalbul aswadu sallar shi tana iya yankewa idan jaki ko mace ko kuma bakin kare ya wuce ta gabansa mai ruwayar hadisin ya ce sai ya tambayi abu zarrin ma balul kalbin aswadi to me laifin bakin kare kuwa minal kalbin amari daga jan kare wa minal kalbin aswad da kuma karen da yake yalo kala ya mana afi sai abu zarrin ya ce ya kai dan uwana ya kai dan gidan dan uwana sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani na tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar irin tambaye da kaman yanzu nan fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min al-qalbul aswad shaytanun ai bakin kare shaytani ne wa shahidu min hadha al-hadisi huwa qawluhu al-qalbul aswad shaytanun fadarsa da yace bakin kare shaytani ne to wannan shine shahidi a cikin wannan hadisi wato cewa su shaydanu suna iya siffantuwa zuwa ga wasu sufufin kuma abu ne wannan wanda yake mujarrabi inda duk inda ka kare sai ka dake shi musamman ma da daddare to tabbas wata rana za ka ya ce maka tsaya an rama ana yawan haɗuwa da matsala da kare da kyanwa da ƙadangare waɗannan kowanne shaidan na haka sai a kiyaye haka na a kiyayi cutar da tururuwa musamman ma a gidanta ita ma akwai shaidan ya tururuwa ina ganin nan za mu tsaya da fatan abin da muka faɗi shi daidai Allah shi ba mu ladansa wani muka kuskure kuma Allah shi yafi mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملائكه الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله Thank you.